بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yammaci na 24 ga watan Rajab hijirar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina 1444 wadda ta daidai da 15 ga watan biyu shekara ta 2023 miladiya kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka masallacin Jibuwis da ke cikin wannan guwa ta tudun Maliki a cikin birnin Kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin Sharhu Sunna littafi ne na babban malami imamul barbahari rahimahullahu ta'ala wannan kuma shine darasi na 85 a cikin wannan littafi mai albarka a darasin da ya gabata mun tattauna akan wato karkashin gaba ta 104 104 da kuma wato 105 104 dai Uh, shi ne maganar cewa shi ilimi ba tarin ruwaya ba ne da littattafai inna ma ilimi kawai shi ne bin ilimin da sunonin annabi sallahu alaihi wasallam ko da ana ganin ilimin ba shi da yawa ko da littattafan mutum ba su da yawa wanda duk ya saba wa alkur'ani ya saba wa sunna to wannan shi ake kira ma'abocin bid'a ko da yana da tarin karatu ko da yana da tarin littattafai a ƙarƙashin wannan mun tattauna dogon bayani da sheik fauzanul fauzani ya mana rahimahullah sannan mun tattauna game da gaba ta biyar da imamul barbahari yake cewa anna man qala fi dinillahi bi ra'ayihi wa qiyasihi wa tawilihi duk wanda ya fassara addinin Allah ko ya ce wani abu game da addinin Allah da ra'ayinsa ko kiyasinsa ko tawilinsa ba tare da hujja daga sunna ba ko daga ainihin wato fahimtar magabata to hakika ya kirkiri ƙarya ya jingina ta zuwa ga Allah wanda kudi ya kirkiri ƙarya ya jingina ta zuwa ga Allah to lalle ba zai taba rabauta ba to sannan mun tattauna game da ita gaskiya ita ce abin da yazo daga Allah madaukakin sarki da kuma abin da yazo daga sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam bisa fahimtar manya-manyan magabata na kwarai sahabbai da waɗanda suka biyo bayan su tun zamanin sayyidina Abubakar Umar Uthman radiyallahu anil jami to za mu tashi akan gaba ta 107 ita ma mun karanta ainihin gundarin karatun Imam al-Barbahari za mu karanta sharhin da Sheikh Fawzan al-Fawzan rahimahullah ta'ala yi qala al-muallif rahimahullah wa man iqtasara ala sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam wa ma kana alaihi ashabuhu wal jama'atu falaja ala ahli al-bid'i kulliha imam al-barbahari yake cewa wa man iqtasara ala sunnati rasulillah duk wanda ya takaita ya tsaya iya sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa ma kana alaihi ashabuhu ya wadatu ya tsaya iya abinda sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suke kai wal jama'atu da ma'abota gaskiya falaja ala ahlil bid'i kulliha to zai fi karfin dukkan wasu yan bid'a da hujja ba da karfi na kwanji ba da karfin hujja man tabbata ala hadhihi al-usul al-azima Sheikh Fawzan al-Fawzani yace duk wanda ya dawwama ya tabbata akan waɗannan asalai masu girma ala al-Qur'an ya tabbata akan al-Qur'ani wa ala sunnati ya tabbata akan sunna wa ala ma kana alaihi jama'atul muslimina ya kuma tabbata akan abin da jama'ar musulmi suke kai wa huwa al-ijma'u shine ijma'i ala al-haqq akan gaskiya fa innahu ya fuluju ahalal batil to zai fi ƙarfin wato ma'abota ƙarya ya'ani abinda yake nufi yakhsimuhum zai fi karfin su ainihin wato idan suka zo yin husuma ko rigima da shi wa yakunu ma'ahu alhaq kuma gaskiya za ta kasance tare da shi dunahum ba tare da su ba walau kanu kathirina ko da ku suna da yawa haka ka'idar duk wanda ya riko da gaskiya haka yake duk taron jama'a sai ya zamto ya wannan gaskiya sai ta zama ta yi masa ta sa masa kwarjini sai ya zamto taron wayancan jama'ar da ba akan gaskiya ba suna jin tsoronsa kuma ko yanzu za ga duk mutumin da yake akan gaskiya to za ga makaryata sukan yi shayinsa kuma suna jin tsoronsa haka duk wanda ya zamto yana da hujja daga alkur'ani da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam tattaunawa da shi zai yi wahala kuma kayar da shi da hujja zai yi matukar wahala qawlu wastaraha badanuhu wa salima lahu dinu insha Allah sannan abu na gaba kuma istaraha badanu jikinsa zai huta ba za ka ga yana shan wahala yana wahal da kansa ba wa dinahu yake ta wa salima lahu dinu sannan addininsa zai kubuta insha Allah man kana ala alkitabi was sunna duk wanda ya kasance yana kan koyarwar alqur'ani da sunna wa ma'a jama'atul musulmi na kuma yana tare da jama'ar musulmi salima lahu badanuhu to jikinsa ya tsira wa dinuhu addininsa ya tsira walau kana wahidan koda ko shi kadai ne wa aidan bugu da ƙari yantasiru ala ahlil batil zai ci nasara ga dukkan ma'abota ƙarya wanda suke kan hanya ta ƙarya bil hujjati zai ci nasara akan su ta fuskar hujja wal burhan da dalili li'annahum laysa indahum illa shubuhatun wa tazyib domin su dukkan duk wanda yake kan ƙarya ko yake kan bid'a to za ka ga babu wata hujja da ke tare da shi sai shubuhohi sai kuma ƙarerai daga ƙarya tatsuniya ya kawo abin da yake ba shi da inganci ko ya kawo wata magana wadda ba ta da tushe in an ce ya nemo asalinta babu ko kuma ka ji shi da wasu shubuhohi kama da gaskiya kuma ba gaskiya ba ne to galibi irin wanda duk yake kan sabanin koyarwar alkur'ani da sunna to za ka kana bugawa da shi za ka fahimci cewa empty ne kamar sweet campo alawar nan ta yara na ba ta gane sai ganta kamar za ta baka tsoro amma da ka jefa ta baki sai ka rasa ya aka yi an gane ko to duk wanda baya kan gaskiya komai tarin karatunsa za ga yanzu nan sai ka gigita sai ce kakkai mun rashin kunya sai ka ji ana kakkai mun rashin kunya to ba an fahimta wanda saboda kana kawo abubuwa ne waɗanda suke ba za su iya tunkuduwa ba kana kawo dalilai waɗanda suke masu ƙarfi wanda shi bai da su qawluhu sataftariqu ummati faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana ya kuma tabbatar mana bai ɓoye mana ba ya ce al'ummarsa za ta rarrabu gida-gida al'ummarsa za ta karkasu kashi-kashi ar-rasulu sallallahu alaihi wasallam akhbara khabaran ma'anahu tahdhir annabi sallallahu alaihi wasallam ya labarta wa al'ummarsa labari ma'anarsa shine jan kunne da ainihin wato at-tahdhir tsoratarwa yukhbiru anil mustaqbal manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana bada labari game da abin da zai zo nan gaba wa ma yahdusu da abin da zai faru min ajli maslahatil muslimin manzon Allah tun a wancan lokacin yayi wa al'ummar sa bayani dan maslahasu dan su gane abin da zai faru nan gaba in ya faru ba wani abu bane sabo annabi yayi ishara zuwa ga faruwarsa sannan kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi cewa al'amarin ba mai daɗi bane kuma ya faɗi mafita su saboda haka annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ba da labarin abin da zai faru nan gaba dan maslaha ga al'ummarsa wa an yakunu ala basiratin dan al'ummarsa su kasance akan basira fa akhbara manzo Allah ya ba da labari annahu sayahsul ikhtilafun yace ko makawa babu ko shakka babu za a samu sabani za a samu saɓani a cikin al'umman musulmi wata farrukun za a samu rarrabuwa za a samu ƙungiyoyi daban-daban hatta iza hadatha haza har idan hakan ya faru ya kununa ala basiratin to jama'a ko al'ummarsa za su kasance a kan basira wa ya aku na hidrahum za kuma su yi taka tsantsan da hattara wala yaghtarru bi kathratil mukhalifina ba za su rudu da yawan masu sabawa wanda suka saba ba wal munazi'ina da masu ja'inja ma'ana idan wannan lokaci yayi al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam da suke kan koyarwar alqur'ani da sunna bisa fahimtar magabata to annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu bayani da haka za su zama ala basira kuma za su yi hattara za su yi takatsantsan ba za su rudu ba da yawan masu saba don yawan mutane ba sa kan sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam wannan ba zai rude su ba ba jama'ar ake kallo da yawa ba a'a ina gaskiya take kamar yadda muka sha tattaunawa ko da ku kai kaɗai ne akan ta dage akai ka mutu akai an fahimta ko saboda haka za a samu ai kamar yadda ake tafiyar ne yanzu galibi kamar yadda Allah ta'ala ce walakin na aktharan nasi la ya'lamuna haka ne da yawa daga cikin mutane ba su bane masu ilimi masu ilimin ba su da yawa da yawa masu godiya ga Allah yan kaɗan ne wa qalilun min ibadiyash shakur kalilan ne masu godiya ga Allah to sai ka zama cikin yan kalilan din karka ce tunda duk kowa ma haka yake mutuwa yawa kaka tunda kowa baya godiya kai ma bari ka shiga cikin wanda ba sa godiya tunda yawan mutane ba su da ilimi kai ma ai in ma an tashi dukan ba kai kadai zaka da ku ba mutuwa yawa kaka wannan karin magana na malam Bahaushe kaka yarda da shi ka yi kokari ka zama daga cikin waɗanda suke bin daidai duk inda suke ko da ku kaga adadin mutanen da suke bin daidai din nan ba su da yawa ko da kaga waɗanda suka yi riko da qur'ani da sunnan nan a yankin da kake ko a area ku ko a unguwarku ko a garin ku ko a ƙauyen ku ba su da yawa wannan ba yawan ake kallo ba Allah ta'ala ma ya gaya ma wa in tuɗe aktar man fil ardi yudilluka an sabilillah mafi yawan mutane na ban ƙasa in zaka bi su za su batar da kai ne daga tafarkin Allah da aka kai tafarkin Allah shi kake nema in ka samu rike shi kar ka sake shi wal munazi'in kar ka damu da yawan masu ja'in ja da masu musu game da abin da kake kai na gaskiya wala yazhadu fil haqq kada mutane su kar ku guji wato kada su guji gaskiya فهذا من نصحه صلى الله عليه وسلم للأمة وأن ينرق كن نسيحر دا منزان الله صلى الله عليه وسلم بيك أو رب سيدة يوى الأمة سا منزان الله سيدة يوى الأمة سا wannan nasihar cewa al'umman nan tasa ba wata al'umma ta wani annabi ba fa al'ummar manzan Allah kuma kowa zaka ji ya ce manzan Allah kuma kowa zaka ji ya ce ko jikan manzan Allah ne ko yana bin wani jikan manzan Allah ko yana bin manzan Allah ko yana bin kaza ko yana bin kaza al'ummar ce wadda kowanne yana jingina kansa zuwa ga annabi amma annabi ya ce za ka su gida 73 so saboda haka ba za ka yi mamaki ba kowanne ka dinga je yana ce maka manzan Allah ba za ka yi mamaki ba kowa ka je yana ce ai nufinsa manzan Allah ai so yake kaza kaza irin na manzan Allah ko kuma ka je yana ce maka a'a shi yana bin wane kuma wanan nan jika ne daga cikin jikokin gidan Annabi sallallahu alaihi wasallam duk ba za ka yi mamaki ba saboda dama Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sataftariqu ummati ba wata al'umma bace za ta rabu al'ummar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ita ce za ta kasu kashi 73 kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi wa al'umma nasiha ya gaya musu 72 ta za su shi yasa ranar tashin alkiyama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce za mala'iku ne da kansu za su dinga kore wasu cikin al'umma sai ce ai wannan naga kaman alamun tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce zai gane al'ummarsa da alamomin alwala in dai kana alwala to annabi zai gane ka ta fuskar ta gabobinka na alwala to kuma ga alamomin alwala ya gani ya ga suna cikin al'ummarsa kuma ya ga mala'iku suna tarara kansu suna mai da su yace a ya kuke korarsu suka ce fa inna baddalu wa ghayyaru ba'dak suna cikin waɗanda suke 'yan saba'in da biyu dinnan wanda suka canza addinin suka canza sunnaka suka canza koyarwarka suka canza kaza suka canza kaza suka kama wani abu na son zuciyarsu suka ci gaba da tafiya akai annabi da kansa zai ce fasuhukan fasuhukan ai nesa da su ai can da su ai can da su Allah kiyaye an gane ko wala yazhadu fil haqq da haka kar mutane su dinga kauracewa gaskiya kar mutane su dinga gujewa gaskiya in din gaskiya ga inda take kawai rike ta fa haza min min nusihi wannan yana daga cikin nasihar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lil ummati a cikin al'umma fi hadithil irbad bin sariya kamar yanda yazo cikin hadithin sahabin nan al irbad bin sariya radiyallahu anhu qala yace salla bina rasulullah sallallahu alaihi wasallam salata subhi al irbad bin sariya yace wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi mana sallar asuba fawa azana ya yi mana wa'azi, mawu'izatan baligatan wato wa'azi mai ratsa jiki, zarafat min hal'ayon idanu suka dinga zub da hawaye, wannan sahabin ya iya cina lokacin da annabi ya wannan wa'azin sahabbai kuka suka dinga yi. Zarafat min hal'ayon ya ce idanu duk wanda ka kalla za ga daga wanda idan sai ya cika da kwalla sai wanda idan sai ya kada ya ja sai wanda yake ta zubar da hawaye. wa wajilat min halqulub yace zukata sun girgiza sun tsorata da wannan wa'azin fa qulna sai muka ce ya rasulullah ya ma'aikin Allah ka annaha mau'izatu muwaddi wannan wa'azin anya ba na ban kwana bane kuwa kasan akan gane wani lokaci wani lokaci akan gane wasu alamomi sai mutum ya mutu sai ce kaga kuma sai da ya ce kaza sai da kaza ashe alamomi da yake nunawa annabi sallallahu alaihi wasallam a wannan wa'azin sahabbansa suka gane suka ce anya wannan baya nuna cewa annabi tafiya zai ka annaha mau'izatu muwaddi wannan ba wa'azin ban kwana bane fa ausina to ya makin Allah ya mana wasiya in har ya zama wannan wa'azi ne na ban kwana kake mana wa'adi ya kusa karatowa to ya ma'aikin Allah kai mana wa'azi kai mana wasiya qala manzo Allah yace usikum bi taqwallah ina yi muku wasiya ku ji tsoron Allah wannan ita ce wasiyar da ya kamata kowa ya zamto yana yawan yi wa kansa kuma yana yi wa sauran dukkan mutane usikum bi taqwallah yace ina muku wasiya da ku ji tsoron Allah at-taqwa hiya an taj'ala bainaka wa bain azabillahi wiqaya takawa shine ka sanya kariya da kan da garki tsakaninka da azabar Allah duk abin da za ka yi Allah ta'ala ya ma azaba ka kauce masa wannan ita ake kira at-taqwa sayyidina ali yace at-taqwa al-khawf min al-jalil wal amal bit tanzil wal isti'dad li yawm ar-rahil sayyidina ali yace shi yana ganin wannan ita ce takawa al-khawf min al-jalil shine tsoron Allah da tsoron taka dokokinsa wal amalu bit tanzil da aiki da abin da Allah ta'ala ya saukar alqur'ani da sunna wal isti'dadu li yawmir rahil da an kalle ka ga shiri kake saboda lahira duk faɗi tashin ka da kaiwa da komowa ka ga tanadi kake wa kanka dan gobe alkiyama to duk wanda yake da wannan sayyidina ali ce yana da takawa to shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce usikum bi taqwallah ina yi muku wasiya da takawa ku kiyaye dokokin Allah was sam'i wat ta'a da ji da biyayya ku zamanto masu sauraro ga shugabanni masu kuma yi wa shugabannin ku biyayya wa in ta'ammara alaikum abdun ko da ku bawa aka shugabantar muku inda za a waye gari a duba wani wanda ba dan kowa ba ba dan gidan kowa ba shi da wani asali na a zo a gani amma ya zamto shi ya zamanto shugaba ku yi masa biyayya kujerar ake kallo ta jagorancin ba waye a kanta ba da haka wa in ta'ammara alaikum abdun ko da an shugabantar muku da bawa ƙarshen dai kaskanci kenan ba ɗa ba ne ma bawa ne aka shugabantar muku ku saurare shi kuma ku yi mabiyayya fa innahu domin yanda al'amarin yake man ya ish minkum duk wanda ya rayu a cikin ku fa sayara ikhtilafan kaseeran zai ga sabani mai yawa al'umma za ta samu sabani za a samu rikirkicewar al'amura za a samu sabani za a samu rarrabuwa annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da haka kuma ba abin da zai hana faruwar haka domin wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha fa sayara ikhtilafan kaseera yace za duk wanda ya tsawon rai zai ga sabani mai yawa fa alaikum bi sunnati to in an samu al'amura sun rikice in an samu wannan sabanin in an samu rarrabuwar kai ina makoma menene magani annabi ya ce fa alaikum bi sunnati ku rike sunnata wa sunnatul khulafa'ir rashidin da kuma sunnar khalifofi na shiryayyu min ba'di bayana fatamassaku biha ku rike ta ku riko da ita wa addu alaiha bin nawajiz ku kuma ainihin wato rike ta da haƙoranku wa iyyakum wa muhdathatil umur a hirdinku da ainihin bid'o'i bid'a ka dinga kokarin kauce mata ka dinga ratsewa ka kama hanyar ka daban hanyar ta daban ba abin da ya hada al'umma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da bid'a domin ba abin da suke nema wanda zai kusanta su zuwa ga Allah da manzon Allah bai zo musu da shi ba babu wata ibada da ake shiga aljanna da ita babu wata ibada da ake samun kusancin Allah maɗaukakin sarki da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bai zo wa al'ummarsa da ita ba kafin ya koma zuwa ga Allah bid'a tana da matsaloli da yawa saboda tuhumar manzan Allah ake kamar bai isar da sako ba kuma mun karanta al-yawma akmaltu lakum dinakum da sauran ayoyi duk sun tabbatar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya isar da sako shi sa hajjin ban kwana bayan yayi wannan kudubata hajjin ban kwana yace na isar da sako Allahumma shahad ce Allah ka zama shaida ya daga hannunsa sama yace Allahumma shahad hal hal ballagtu Allahumma shahad na isar da sako ya Allah ka zama shaida sai kuma bayan ya bar duniya sai kuma a zo da wata ibada a ce ga ta ita ma za a samu lada za a samu aljanna manzan Allah bai san da ita ba kenan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam boyewa al'umma kenan yayi kamar kana ganin annabi sallallahu alaihi wasallam akwai wata ibada akwai wani zikiri akwai wani salati akwai wata falala akwai wani abu wanda zai kai ka aljanna da annabi ya ma bakin ciki bai zo ma da shi ba to shi sa bid'a za ka ga magabata ba sa yin wasa da yinta ba sa yin wasa akwai wanda in ya shigo masallaci ya gana bida ma fita zai ba zai sallah a ciki ba abdullahi dan umar da wasu cikin sahabbai da sun yi haka ya shigo an tada an kiran sallah kawai ga wani ya bida ya ce shi ba zai sallah a masallacin da ake bida ba ya fice in ka karanta tarihin su imam malik za a ga ba, ba wasa ba sa yin wasa da harkar bida yanda mutum yake gudun shirka haka ake so ya dinga gudun bida saboda ita shirka kishiyar tauhidi ce ita kuma bid'a kishiyar sunnan manzon Allah ce yanda ka san mai yin shirka yana yi wa Allah kishiya to haka mai yin bid'a yake yi wa manzon Allah kishiya haka ba abu bane mai sauki da mutane za su dinga ganin an matsa an fiye magana akan bid'a bid'a bid'a ai matsala ce domin shi shedan da kai saban Allah gara kai bid'a da ka sha giya ko ka je kai wata ka tobarar ta saban Allah gara kai bid'a shi shedan ka fi burge shi domin duk wanda yake saban Allah akwai watan watan watan wata ranan Allah ya shirye shi zai shiru dan ya san ba daidai yake ba duk wanda yake shan giya ko yake ƙarya ko yake zina ko yake kaza ya san ba daidai yake ba to wannan ba daidai din da yake yi ban Allah ya taimake shi wata ran sai amma shi ba mai bid'a gani yake daidai yake shi gani yake lada yake samu to shi da yake ta yin abu dan ya samu lada kuma ina tunanin ya daina ba magana daina to shi sa shi shedan gara mutum ya fada bid'a da ya fada tarkon saban Allah a wajensa an fahimta ko da haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku wa iyyakum haka annabi ya ce wa iyyakum muhdathatil umur me muhdathatil umur duk abinda annabi sallallahu alaihi wasallam bai zo da shi ba ta fuskar addini wannan abun ya zama muhdathatil umur abinda bai zama addini ba a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har duniya ta nade ba zai taba zama addini ba kowaye ya zo da shi ko daga ina ya zo da shi kuma wannan shine abin da ya kamata ka dinga ganewa da haka kullum an zo an ma bayani ka dinga jin ana manzan Allah manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ai kaza ga yanda manzan Allah ya ce ai shikenan a daina ce maka wani ya ce ko wani ya ce a'a kawai a ga a sada ka da manzan Allah duk wanda ba zai sada ka da manzan Allah ba sake shi kawai ka kama gaban ka so yake ya bautar da kai ya wahal da kai ya bata maka lokaci kuma ka je wajen Allah ba ka baka tsina na komai ba dan su mala'iku ba abin riga an gaya musu an ba su ka'ida abu kaza abu kaza abu kaza da aka sai wanda aka ba su umarni shi za su ba da lada akai da aka karka ɓata lokacinka ka ɓata rayuwarka ka ɓata ɗan kuɗaɗen ka ma wani har da kuɗi da yake ta fama to ka kashe kuɗinka ba inda ya kamata ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce fa inna kullu muhdathatin bid'a duk wani fararren abu a addini bid'a ne haka annabi ya faɗa fa inna kullu muhdathatin bid'a ba wata bid'a mai kyau kullu muhdathatin bid'a wa kullu bid'atin dalala manzo Allah ce duk bid'a bata ce kada wani ya zo ya ce maka akwai bid'a hasana akwai bid'a wadda take mustahasana akwai wata usaina ba duk babu bid'a bid'a ce kawai ka guje ta ina fata an gane kawai ka kai wata bid'a kawai ba wata hasana a ciki bid'a bid'a ce kawai a batta duka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ishe ka in kuma kai bai ishe ka mu ya ishe mu fa akhbarahum sallallahu alaihi wasallam annahu sayahsulu ikhtilafun kathir manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba wa al'ummarsa labari cewa za a samu sabani mai yawa min ba'dihi bayan ya bar duniya sallallahu alaihi wasallam thumma awsahum sannan yayi musu wasiya inda husul al-ikhtilaf lokacin faruwar sabanin bi an yatamassaku bi sunnatir rasul yace su yi riko da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa innaha hiya najatu min al-fitan domin ita ce jirgin fito daga fada fitintunu wala duk wanda bai yi riko da sunnan manzan Allah musamman a irin wannan zamanin nukan namu na ƙarshe to wallahi tallahi ba zai kubuta ba daga dukkan fitintinin da za su bujuro na ƙarshen zamani to sai sun tafi da shi annabi sallallahu alaihi wasallam yace ku yi riko da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam fa inna hiya naja ita ce jirgin fito min fitan daga fitintunu kana gudun fitintunu ka su same ka a addini eh to kama sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam wal ismatu min al-iftiraq ba ka so ka fada cikin waccan kungiyar 72 da annabi ya ce yan wuta ne eh kama sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam wal isma in kana so ka samu tsaro da kariya min al-iftiraq daga yagewa da ainihin wato rarrabuwa din nan da annabi ya faɗa wad dalal da bata kama sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ka rike wa aidan akhbara fi hadithin akhar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kuma bada wani ya kuma bada labari a wani hadithin yace anna hadhihi al-umma wannan al-umma sataftariqu ala 73 firqa shine hadisin da nake ta magana a kansa al-umman nan yace za ta kasu kashi 73 kulluha fi nar dukkan 72 ɗan wuta ne illa wahida banda guda daya qalu sahabbai suka ce man hiya ya rasulullah wace ce guda daya ya maikin Allah qala man kana ala mithli ma ana man kana ala mithli ma ana alaihi wa ashabi duk wanda yake kan abin da nake kai da ni da sahabbaina ita ce furqatun najiya din Allahumma ja'alna minhum wannan ita ce furqatun najiya duk wanda yake kan abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da shi da sahabbansa suke kai shi ma ya tabbata akai to wannan ita ce wadda za ta kubuta din hadha huwa alladhi yanju wannan wanda kuma yake kanta manzon Allah shine wanda kawai zai tsira inda liftirak lokacin yayyagewar al'umma min ad-dalal kuma daga bata wa yanju shi kadai ne zai tsira minan nari daga wuta yawmal qiyamati ranar alqiyama wa man kana ala ma kana alaihi sallallahu alaihi wasallam wa sahabatuhu alkiram shine wanda yake kan abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake kan da yake kai da sahabbansa masu girma fa hadha huwa alminjatu min alfitan sunnar manzan Allah jirgin fito in mutum baya so ya nitse ya kamata ya hau wannan jirgin kar ya yarda jirgin nan ya tafi ba tare da ya hau kai ba jirgin annabi nuhu ita ce sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam hiyal minjat ita ce mai tseratarwa min alfitan wal ibtiraq ita ce mai tseratar da mutum daga fitintunu da kuma rarrabuwa falisnatani was sab'una firqa waccan kungiyar 72 za ga su ma musulmi ne suna sallah kila ma yanda kake sallah suna azumi suna komai karka ɗauka wasu mutane ne daban musulmi ne su ma suna cewa su musulmi ne kuma in ka gansu za ka gansu sun yi kama da kai ta wasu fuskokin amma kuma suna cikin waccan saba'in da biyu kullu hafin nar manzala ce duk 72 din nan wuta yan wuta za su yan wuta ne wuta za su illa man tamassaka bima alaihi rasul sai dai kawai wanda yayi riko da wanda manzon Allah yake kai sallallahu alaihi wasallam wa dukhuluhumun nar wayancan 72 da za su shiga wuta shigar su wuta yaktalifu yana ya bambanta shigar su wuta yaktalifu yana bambanta faminhum a cikin su man yakfuru akwai wanda shi kafurcewa ma yayi wa yadkhulun nar da haka in ya tashi shiga wuta zai shiga ne ma'al kufari tare da kafirai mukhalladan fiha zai dawwama ne a ciki kuma yana kilemin ci ma yana cikin al'umman manzon Allah amma shi abin da yake kansa na bid'a ma ya sa ya fita daga musulunci ma kafiri ne in ya tashi ranar alkiyama to za a tashe shi ne tare da kafirai wa minhum man yafsuqu a cikin kuma su yan bid'a akwai wanda bid'a tasa bata kafurta shi ba ma ya zama fasiki akwai wanda yake fasikancewa wa ya dukulun nara shi kuma zai shiga wuta ne ma'al usat tare da masu sabo wa yu'azzabu fiha a azabtar da shi a cikin wuta thumma yadkhulul jannata sannan daga baya ya shiga aljanna ba'da zalika bayan an riga an tsarkake shi daga abin da ya aikata na bid'a fa kaunuhum kulluhum fa kaunuhum kulluhum finnar dan haka kasantuwar su duk da za a yi musu kudin goro a jefa su cikin wuta la yadullu ala kufrihim baya nuni akan kafircin su ba ana nuna maka cewa duk sun kafirta bane akwai wanda bid'ar sa bata kai ga kafirci ba wa inna ma yadullu ala alwa'id shadid abinda hadisin yake nunawa yana nuna irin narko da azaba mai tsanani fi mufaraqati sunnatin rasul sallallahu alaihi wasallam a cikin barin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin barin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai narko mai tsanani Allah kiyashe mu fa minha ma huwa kufrun daga cikin rabuwa da sunnar annabi akwai wanda rabuwar take kai shi ga kafirci wa minha ma huwa dalalun akwai wanda kuma bata kai kafircin ba amma ta kai shi ga bata wa minha ma huwa ma'asiyatun akwai kuma wanda ta kai shi ga saban Allah wa kullum bi hasabihi kowa da gwargwadon irin bid'ar da yake yi qawlu fa hadha huwa shifa sunnar manzo Allah ita ce waraka wal bayan ita ce cikakken bayani wal amrul wadih ita ce al'amari bayyananne الرسول صلى الله عليه وسلم من زن الله صلى الله عليه وسلم ما تركنا دون أن يبين لنا المستقبل بيبن مكراز ببحسد يجي من المستقبل رايو متننقبا daga nan har an da kasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai da yawa al'umma sa bayanin me zai faru lakin bayyana lana bayyana lana sallallahu alaihi wasallam al-mustaqbal alladhi atla'ahu Allah alaihi sai dai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana mana abin da zai faru ne nan gaba daga cikin irin abin da Allah ya tsinkayar da shi Allah ya sanar da shi min ajali an nakuna ala basiratin manzon Allah ya haska mana dan mu kasance akan basira wa hadha min nusuhihi wannan yana daga cikin nasihar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa shafaqatihi sallallahu alaihi wasallam da tausayin manzon Allah ga al'ummarsa fi annana inda hudusil ahwa cewa in mun tsinci kanmu lokacin faruwar soye-soyen zukata lokacin son zuciya waliftirak in mun tsinci kanmu a lokacin rarrabuwar kai nalzamul haqq to mu lazumci gaskiyar duk inda take wa nasbiru alai kuma mu yi haƙuri akan gaskiyar wa nathbutu alaihi kuma mu tabbata akan gaskiyar fala najata illa bi zalika abadan babu tsira sai da riko da gaskiya riko da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam har abada qawlu wal manarul mustanir sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita ce fitila al mustanir mai haskawa kana min adatihim yana daga cikin al'adar su ada annahum yada'una shay'an sukan sanya wani abu murtafi'an wanda yake mai wato madaukaki wa yada'una alaihi nar sai su ɗora wuta a kansa wani lokaci za ka kamar dutse in ka doso gari za ka ga wato a kan daga can nesa za ka hango an ɗora wuta ko irin fitila a ci balbal ko dai dukkan wata fitila a can saman dutse sukan yi haka a da ko a duba wani, dogon itace sai a sa fitila a kai yadda matafiyin ya ɓata da ya hango wannan zai gano cewa ya zo ga inda gari yake can tun daga haske yana ganowa idan mai tukin jirgin ruwa ya bata ya batan kai da ya hango inda wannan fitilar take to ya san nan gurin ya zo kila bakin gaba sai ya dinga biyo inda wannan hasken yake sukan yi haka dan wanda yake a halin tafiya kai ya bata dan kada matukin jirgin ruwa shi ma ya bata sai su sanya fitila akan wani abu mai tudu min ajali an yi hatadiyar musafirun saboda matafiya su shiryu kada su bata wa yudau hadha akan kuma sanya irin wannan fitilar fil bihar a jiragen ruwa min ajali an tahtadiya as-sufun saboda kananan jiragen ruwa su samu wato su dinga shiryuwa zuwa ga hanya wa manarul islam fitilar musulunci ita kuma wadda za ta hana ka ka bata ta hana ka ka halaka to huwal kitabu was sunnah shine alkur'ani da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ba ka so ka bata to su zaka rike duk abin da ka rike zaka bata abin da ba zaka bata ba in ka rike shine alkur'ani da sunna bisa fahimtar magabata faman sara ala hadal manar duk wanda ya tafiya ala hadal manar akan wannan hasken na alkur'ani da sunna na ja ya tsira wa man taraka hadal manara wanda ya bar wannan hasken halaka ya halaka imma fi barrin shin a ko a tudu yake wa imma fi baharin ko kuma a cikin ruwa yake li'annahu fi matahatin domin yana cikin bata fa hadha mathalun wadihun wannan wani misali ne bayyananne lil mutamassiki bil haqq ga duk wanda yake yin riko da gaskiya ko littamassuki bil haqq game da riko da gaskiya duk wanda ya riko da gaskiya ba zai bata ba duk wanda ya riko da gaskiya ba zai halaka ba kamar yadda ka san duk wanda ya bi wannan hasken na kan dutse ko wani tsauni a matsayinsa na matafiyi ba zai bata ba da ya biyo wannan zai ga akwai gari kusa da gurin duk wanda ya biyo wannan hasken a matsayinsa na matukin jirgin ruwan da ya samu batan kai ya hango wannan hasken in ya biyo shi ba zai bata ba to haka duk wanda ya rike alkur'ani ya rike sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam bisa fahimtar magabata ba zai bata ba قوله صلى الله عليه وسلم إياكم والتعمق والتعمق وإياكم والتنطع من زم الله صلى الله عليه وسلم يأتي أهيرنكو da atta'ammuka da kuma attanaddu'u wayannan duk manzo Allah ya ce a hirdin mu da su atta'ammuku da attanaddu'u huwal guluwu shine ketare iyaka wat tashaddudu da tsanani fiddini a addini manzala ya hana al'umma su wannan ya hana mutum ya zama mai tsanani a addini ya hana mutum ya zamto mai wuce iyaka a addini saboda tsabar ya bi Allah har ya wuce geji an hana mutum ya wuce geji saboda tsabar yana jin kuruciya ko yana jin karfi ko yana jin hamasa ba daidai bane mutum ya wuce iyaka shi ake kira da at-ta'ammuq at-tanaqqa shi kuma mutum ya zamanto mai tsauri a addini addini nan ba addinin tsauri ba ne mithlul ladhi yaqul kaman wanda yake cewa ana asumu wala afdir azumi zan tayi ni ba zan sha ba ka samu mutum tsawon shekara daya kwana 360 shi azumi yake to wannan shine saboda tsabar sam ya bi Allah ya wuce iyaka wannan guluwi ne kar mutum ya gaya azumi yake azumi yake ta yi shine wanda annabi yake cewa la saba man samal abad babu azumi ga mai azumin tutur a wata ruwa ya ce la sama wala abdara shi bai ci abinci ba kuma shi ba azumi yake ba saboda ya wuce iyaka shi yasa mai lahallar yake ce ma waya kifa inda amrihi wa nahyi wannan shine addini kakka kwaso cajin ka kawai ka shigo da shi addini a wannan cajin ka ba shine addini dan kayi oba charge ka shigo cikin addini addini zai maka geji ne kawai a watsar da cajin naka kawai a tsayar da kai iya waya kifa inda amrihi shine addinin musulunci an gane ko da amma haka ga wani kuma cikin sahabbai an samu masu irin wannan hamasa din ta addini saboda ga karfi ga kuruciya ga kaza ga kaza Abdullahi bin Amr bin al-As yana cikin wanda sai da Annabi ya taimai geji yana cikin wanda yake ganin shi kawai a babin azumi ce shi kullun azumi zai Annabi ya ce a'a kai azumi duk wata kai azumin kwana uku ya ce inni ajidu fi ya kuwa ya makin Allah ina jin karfi da lafiya ina so ka bani dama yin azumi kullum ya ce a'a kai azumi to ya ce a'a ya ce to ka dinga kwana ɗaya kai azumi ka huta kwana biyu ya ce inni a judufi ya kuwa ya makin Allah ƙarfin da nake ji fa da san ibadar azumin nan a bani dama in ɗan ƙara geji annabi ya ce to kai azumin annabi dawud azumin annabi dawud a shekara yana azumin wata shida ya azumi yau ya huta gobe ya yi azumi yau ya huta gobe amma duk da haka abdullahi bin amr bin al-as yace ya maikin Allah zan iya fiye da haka yace la sama fauka saumi wato saumi akhi daud au kama qala sallallahu alaihi wasallam yace babu wani azumi mai falala da ya wuce na dan uwa na annabi daud sai ya hakura aka zo wajen sallah yace shi ya kyale shi kullun sai yayi sauka Allah ramma ne ga karfin hadda ga kuma kuruciya ga lafiya ce ina amfanin alaran ma kullum ba zai sauke qur'ani ba zai haddace ba zai sauke qur'ani ba aka ce a'a duk wata ya sauke ta a ya maikin Allah aka dinga ragowa har aka zo sati daya yace ya maikin Allah ina da karfin hadda ina so ban dama in yi sauke qur'ani kasa da wannan lokacin aka ce to kwana uku yace zai iya yin kasa da kwana uku annabi yace duk wanda ya sauke qur'ani kasa da kwana uku bai fahimci qur'ani ba sannan ya hakura aka ɗaura ma aure ba ruwansa da matar da daddare da an kira su an ya shiga gida kawai ya kabarta sallah hatta madala fajr to kaji kai cajin ma da wuya ka iya irin wannan ko shi ma aka ja ga annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma ya sake daidaita shi amma da kansa bayan shekaru sun zo ce ina ma yana yi riko da sassaucin manzon Allah dan ka san manzo Allah ba zuwa yayi wahalshe ka ba sauki yazo maka da shi khuzu min al'amali ma tudiquna haka annabi yake ta gaya mutane ku dauki abin da zaku iya addini wata rana ya shigo ya ga matarsa Zainab tana da wata igiya in ta yi kiyamul laili bacin ya dan dauke ta sai igiyar ta zarge ta yace wannan fata ce ai kaza yace cire ta in kin ji bacci kawai ki kwanta ki bacci wannan shine addinin musulunci an gane ko wallazi ya ƙul da wanda yake cewa ana usalli wala anamu yace ni sallah zan yi ta yi sallar dare ba zan yi bacci ba wallazi ya ƙul da wanda yake cewa ana la atazawwajun nisa yake cewa shi ni ba zan yi aure ba wa ya tabattal kawai zai ki yin aure shine at-tabattul hadha tashaddudu wannan duk tsanani ne wa tanaddu'un wannan duk ketare iyaka ne a addini raddahu annabi sallallahu alaihi wasallam cikin sahabbai ma wanda yace zai hakan annabi martani ya mai masa raddi yayi masa wa ghadiba ala man qalahu manzo Allah ma ya nuna fushi ga wanda ya faɗi haka wa bayyana annahu sallallahu alaihi wasallam wa bayyana annahu sallallahu alaihi wasallam jaa bil wasat kuma ya bayyana cewa shi fa manzon Allah ya zo ne da addini al wasat tsakatsaki ba lalaci ba kuma kosarwa tsakatsakiya ne addinin musulunci haka yake yusalli manzo Allah a aikace nuna yana yin sallah waya namu yana bacci haka da aka tambayi iyalansa wai shin daren duk annabi yake yin sallar dare gaba ɗaya suka ce a yana yin bacci kuma yana yin sallah aka ce kullum annabi azumi yake suka ce a wa yasumu wa yubdiru alaihi salatu wassalam yana yin azumi wata rana kuma zaka ga baya azumi akwai lokacin da nana Aisha ta ce in ya dinga azumi har sai mun ce kai yaushe rabon da annabi ya sha azumi to kuma wani lokaci in ya dinga sha sai mun ce ka yaushe rabon da annabi ya azumi haka ake so ana an haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi wa ya tazawwaju nisa manzo Allah yana auren mata ya auri mata lokacin da annabi ya wafaci ya koma zuwa ga Allah matansa tara faman ragiba an hadhihi sunna da haka duk wanda baya son waɗannan sunnonin na annabi sallallahu alaihi wasallam fa innahu tabarra'a minhu ar-rasul sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya barranta daga gare shi duk wanda yake ganin koyarwar annabi ta yi masa kaɗan koyarwar annabi bata dace da shi ba ko bata dace da zamanin da yake ciki ba to manzo Allah ba shi ba manzo Allah ba manzo Allah ba shi shine kawai amma addinin manzo Allah ya dace da al'umma ya dace da yanayi ya dace da wuri ya dace da kowane zamani sallallahu alaihi wa sallam far rasulu sallallahu alaihi wa sallam tabarra min al mutanaddiina wal mutaghalina fil ibada manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi baran baran ya barranta daga almutanatti'in masu tsanani a addini wal mutaghalin da kuma masu wuce iyaka fil ibadata ya ibada wal mutashaddidin da masu tsanani wa amara bit tawassut manzon Allah yayi umarni ne da tsakatsaki wa daraba bidhalika mathalan ya kuma buga misali akan haka bi sunnatihi da sunnar sawa ma huwa alaihi sallallahu alaihi wasallam da abinda manzon Allah ya rayu akan sa sallallahu alaihi wasallam qawluhu wa alaikum bidinikum al-atiq fadin sa da yace ku rike tsohon addinin nan naku kan wani yazo da wani sabo fil dan kwatano a cikin abin nan ka karba a'a ka tsaya iya na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shine tsohon an gane ko al-atiq al-qadim da daddan yani addinu alladhi alaihi ar-rasul shine addinin da manzon Allah yake kai sallallahu alaihi wa sallam bin anna turukal muhdathat kar wani ya zo da wani dan style ko wani dan dan rangaji ko wata yar rawa ko wata yar cashewa kaga dinga ganin wannan wani new style ne bari ka karba a'a ka rike wancan din wanda ba a rangaji ba a layi ba a kaza ba a kaza a cikin nutsuwa an gane ko bi an natrukal muhdathat mu yi watsi da waɗannan al-muhdathat fararrun abubuwa din wa na akhudha bima tarakna alaihi rasulullah mu yi riko da abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ban mu akai wa huwa dinul qadim shine tsohon addinin da kaji ana gaya ma alladhi jaa bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi ba wanda kai ma ka gada iyaye da kakanni ba in iyaye da kakannin an yi sa'a suna kan na manzon Allah kai ma sai ka ci gaba da bi in ba sa kan na manzon Allah ka saki nasu ka kama na manzon Allah shine tsohon na manzon Allah ya fi su tsufa ya fi su dadewa ina ba ta gani wa natruka al-muhdathat mu bar bid'o'i wal ijtihadat da wasu ijtihadai alkhati'ata na kuskure allati yuhdithuha an-nas wanda mutane suka kirkira wa in kanu yadhunnuna annaha ziyadatu khair ko da ko mutane suna tsammanin wani ƙarin alheri ne wani ƙarin armashi ne ga addini addini baya son wani ƙarin armashin ka a armashe yake da wa annaha ziyadatu amalin ko kuma wani ya dinga ganin ai ƙarin aiki ne shi kuma addinin musulunci addinin aiki ne amma ba aikin baban giwa ba ba an gane ko wa annaha wa annaha ko wani ya dinga ganin to ai kaza ai kaza annaha annaha fama damar mukhalifatan lissunnatin rasul matukar wannan ƙarin matukar wannan aikin ya saba wa sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fala khaira fiha abadan ba shi da wani alheri abadan ba zai taba zama yana da alheri ba hadha huwa ma'anal atiq wannan shi ake nufi da tsoho da kaji an ce ka rike addinin tsohon to shine na na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an ce masa tsoho saboda duk wani wanda zai zo da nasa na manzon Allah ya riga nasa kafin wani ya zo da salati manzo Allah ne ya fara koyar da salati sai da ka kyala na kowa ka koma ka rike tsohon shi wancan na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kafin wani ya zo da wata ibada manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya riga shi zuwa kuma shi aka aiko kuma shi za a tambaye ka akan sa ba wani malami ko wani shehin ka da za a tambaye ka akai kana mutuwa a cikin kabarin ka tambayoyi ne guda uku kuma Allah saboda adalci ya faɗi tambayoyi ya gaya maka tambayar ya gaya ma ansar abu cikin sauki aka faɗi tambayar da za a yi ma kuma aka faɗi ansar ko duk ba ta da wahala man rabbuka sai ka ce rabbi Allah aga ansa kenan question and answer wa ma za ta kulu fi hadar rajulin ladhi bu'itha fikum shi za tambaye ka me za ka ce game da wanda aka aiko muku sai ka ce huwa rasulullah wa ma dinuka me addinin ka al-islam tambayoyi ne masu sauki amma masu masifar wahala yusabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabit fil hayati dunya wa fil akhirah wa yudhillu Allahu adh-dhalimin wa yaf'alu Allahu ma yasha Allah ka tabbatar da mu a wato يعني ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم واصحابه yana nufin da daddan addini shine wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake kansa da shi da sahabbansa wa ma kana alaihi alqudama da abinda waɗannan daɗaɗɗun suke kai mina sahabati daga sahabbai wa tabi'ina da tabi'ai wa atba'i tabi'ina da tabi'u tabi'in wal qurunul mufaddala da waɗannan karnukan guda uku masu falala wa natrukul muhdathat mu bar sababbin al'awari wato mu bar fararrun al'amura bid'o'i wa tajdidat da sababbin abubuwa al-mubtakara waɗanda aka samar da su ba da dadewa ba allati yatara'a li ashabiha annaha khair wanda mutum yake ganin kaman masu ma'abota waɗannan bid'o'in ko sababbin abubuwan ko wannan fararren abun yana ganin kama annaha khairun alheri ne wa hiya laysat bi khairin kuma ba alheri bane annabi sallallahu alaihi wasallam ya kul annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa inni tarikum fikum zan tafi in ban muku zan tafi in bar muku ma abinda in tamassaktum bihi in har kuka yi riko da shi lan tadillu ba'di ba za ku taba bata ba a bayana zan tafi in bar muku abinda matukar kun rike shi ba za ku bata ba a bayana kitaballahi wa sunnati manzo Allah ya ce shine littafin Allah da sunnata fa ayyu amalin وأي قول لا تأخذ به حتى تعرضه على الكتاب والسنة كون إرن أيكي na ibada wa ayyu qaulin dukkan wata magana da zaka faɗa da sunan ibada la ta'khudh bihi kar kai riko da wannan maganar ko wannan aikin hatta tu'ridahu har sai ka kara wannan aikin ka kara wannan maganar alal kitabi was sunna da alqur'ani da sunna abin da zaka aikata ɗora shi a ma'auni na alkur'ani da sunna abinda zaka faɗa ɗora shi akan sikelin alkur'ani da sunna fa in kana muwafiqan lil kitabi was sunna fa khudh bihi idan kaga ya dace da ma'aunin alkur'ani da sunna ka rike shi shine abinda alfazazi yake gaya ma wa ma sahha anhu min hadithin fadin bihi wa in kana mukhalifan in ku kaga wannan maganar ta sabawa alkur'ani wannan maganar ta saba wa manzan sunnan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wannan aikin ya saba da alkur'ani ya saba wa koyarwar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam fatruku kai watsi da shi ko daga ina yake ko daga wajen waye zo fatruku kai watsi da shi wala taltafit ilaihi kar ka saurare shi na fata an gane to za mu tashi kan gaba ta 108 abinda muka karanta ya zama daidai Allah ya ba mu lada kuskuren da muka yi ko tuntuban harshe Allah ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik amin